الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci ta asabat goma sha ɗaya ga watan azumi 11 ramadan 1447 wanda da ya kirgen kuma 28 ne ga watan february kuma wannan watan mai 28 ne dama 2026 gobe zai zama ɗaya ga wata muna cikin wannan masallaci na al-ahfad inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imrana za mu tashi aya ta 142 har yanzu dai muna ta tattaunawa tsakanin badar da uhud wannan ana yin tambayoyi ne game da sahabbai da kuma waɗanda za su zo bayansu aljanna ba da baki ake shiganta ba aljanna da aiki ake shiganta da jajircewa sai an yi da gaske sannan mai gaskiya a harkar imani shine wanda aikinsa yake tabbatar da gaskiyansa ita ce wannan aya da za mu shiga am hasibtum an tadkhulul jannata ko ita ce ko na'am a karanta mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى كتوى أم حسبتم ويكون تسماني ني أن تدخل الجنة هكذا ذاك شقاء الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الحالي أبنجي bai bayyanar da masu yin jihadi daga cikinku ba wa ya alama sabirin kuma Allah subhanahu wataala bai bayyanar da masu haƙuri da juriya a cikinku ba ai Allah dama ya sani ba za ka fassara shi wa ya alama sabirin wa ya Allah ya gano a ya ganar da ku dai Allah subhanahu wataala yana tambaya tsammani kawai haka za ku shiga aljanna Allah bai gane gaskiyar maganar ka ba Allah bai bayyana da gaskiyar ka tun daga duniya ba ya bayyana da cewa masu jihadi lalle aikin suka fito yi na jihadi wa ya'lamu as-sabirin kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana da masu jajircewa a gansu a fili a yi koyi da jajircewansu don a samu irin rabon da za su samu a yi jihadi su yi jihadi a kashe su a gurin jihadi ko kuma su ci nasara da gaske don waɗanda za su biyo bayansu su yi koyi da su a bisa niyyarsu da aikinsu na gaskiya ba za ka shiga aljanna ba sai an maka irin wannan sai ka samu wannan jarabawa afa asibal ladina amanu an yutraku ne ko am hasiban nasu ne ko a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun am hasibtum an tadkhulu aljannata falamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum masatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ala inna nasarallahi qarib sai an samu jijjiga sai an samu hakuri sai an samu juriya rayuwa ba ta tafiya haka sai an jarabce ka rayuwa ba ta tafiya haka sai an ga aikinka ka jajirce sai ka fara aikin kwarai ka samu challenges amma kuma ya zamana wa ma da'ufu wa mastakanu ba a samu rauni ba ba a samu sarewa ba ai ba mai sarewa sai niga shine yake cewa niga baka sarewa ku kuma ƙarya yake fa sarewa ke to ku sahabbai wannan ayan da ta zo an nuna mana cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun ku jure ku tsaya ku tsaya kyam babu ja da baya to sai a nan gurin ana nuna musu riba ta lahira ba a samunta kuma sai da jihadi da haƙuri ku duba da duk abin da muke ana kawo haƙuri juriya kenan ana kawo haƙuri Allah subhanahu wataala yake cewa am hasibtum ai kuna zato ne ya ku taron muminai an tadkhulul jannata an tanalu sharafa dukhulal janna qabla an tubtalu ko qabla an tubtalu haka kawai ku samu aljanna ba a jarabce ku ba wayar Allah ta'ala waqi'an zahiran almujahidin minkum fi sabili Allah ubangiji ya bayyana wanda suke jihadi fi sabili wa yara kadhalika as-sabirina ala al-jihad Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wanda suke da hakuri akan jihadi din ma yanaluhum min masaiba wa alamin abinda zai same su daga masifa da radadi kama waka wa yawm uhud kamar yadda ya faru a lokacin uhud lallai wannan an yi ne don a gane masu jajircewa sannan kuma a gane waɗanda suke da matsala sai Allah subhanahu wataala ya ƙara dawowa kan waɗannan 'yan uhud ɗin da kuma sahabbai ɗin gaba ɗaya yake cewa laƙar kuntum tamannawna mauta ai da kun kasance ya ku muminai kafin a zo yakin uhud tamannawna maut ko kuna ta burin haduwa da abokanan gaba tunda aka yi badar waɗanda suka tsira aka zo aka gaya musu lada da girman waɗanda aka kashe a badar na muminai suka ji girman ladan walagar kuntum tamannawna al-maut wannan al-maut huna bi ma'ana ash-shahada walagar kuntum tamannawna shahada sai ma kuna ta neman ina ma wani abu da za ku yi shahada irin yadda wa'ancan suka yi a badar kuma ku samu kuna ta buri kuna ta wannan burin min kabli an talqahu amma fa kafin abun ya zo muku nan gurin kun ga akwai at-tamanni akwai kuma tahqiqul waqi akwai tamanni akwai kuma abun ya fado maka kana burin abun da kuma yanzu abun ya zo ya zaka yi mu'amala da shi to Allah subhanahu wataala yake cewa faqad ra'aytumuhu ga ta nan yanzu kun ganta bolo balo a yakin Uhud kuma kuka samu fashal kuka samu jarrabawa ba ku tsaya kun jajirce ba wa antum tanzurun gashi kuma kuna kallonta ai wa qad kuntum tamannawna wa tamin qala qad kuntum tamannawna wa tamin qabli an talqahu kun kasance kuna ta burin a ce kun samu shahada abin nan kuna ta fatan yakin Uhud yazo ko wani yaki yazo shauƙan limunajazatil a'da kuna kuna shauƙin a ce yau gashi kun hadu da su wa tadma'una fil shahada kuna ta neman shahada fi sabilillah kama waqa ali ikhwanikum yawm badar kamar da ya faru da ƴan uwanka a badar faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haqat hasala lakum ma tamannu ma tamannaytumuhu ga tanan abinda kuke neman tazo wa shahattum bi ummi a'yanikum yawm uhudin a ranar uhud kuma kun ganta balo-balo falima lam tasbutu wa tasbiru me yasa ba ku yi hakuri kuka jajirce ba me yasa ba ku yi haka ba hatta tanalu ma arattumuhu min qabl dan ku samu abin da kuke so a can din to wannan gurin aya tana magana ce ga muminai mun ji kuma me take nufi me ta bayyana shin aibantawa ne ko yabo ne eh an ce so an ce an ce kuma ba su jajirce ba ka ce yabo malaliyu aibantawa ne amma ba mutlakan ba ba mutlakan ba Allah subhanahu wata'ala yana musu fada min qabli an talqahu ay min qabli an tuwajihu alqitala fi'liyan tun kafin abin yazo kuna ta burin yazo faƙat ra'aitumuhu wa antum tanzurun gashi kuma abin ya zo amma kuma ba ku tsaya kun jajirce ba sababin saukar aya kamar yadda na faɗa wasu daga cikin sahabbai lokacin da aka gama badar sun kasance suna Allah Allah wani abin ya zo kuma sun ji labarin ana ta shiri a Uhud ana ta shiri a shigo musu suka ce su zo mana su zo ai a shirye muke yadda yan mu suka samu shahada ko mu samu shahada ko mu ci nasara a kansu sannan kuma sai aka zo aka samu fashal aka samu matsala wannan ayan sai ta zo tana tunatar da su burin da suka yi a da zuciyarsu ya zama da duk abin da bakinsu zai fada na fuskantar abun gaba ya zama da lallai da lallai in abin ya zo ya yi daidai da abin da ya fito a baki Allah sai tunatar da su abin da ake ce musu sidikul azima aikin da kai nufi ya zama da jininka da tsokarka lallai da lallai hakan kake so ka yi kar wani abu na'am sabai hakan suke so su yi amma kuma an samu shaidan ya zo ya shigo al'amarinsu harkin su yan adam ne sannan ana nuna musu lalura ta samun tabbaci da jajircewa a dukkan abin da yake fuskantansu akwai bambanci tsakanin attamanni da kuma alwaƙa wannan kana burin abu wannan kana burin abu to yanzu kuma ga abin ya zo ya za ka yi mu'amala da abin to ana so burinka ya yi daidai da azama ta mu'amala da abu ba kawai buri kadai ba ba buri kadai ba to shi sa malamai suke cewa ta haƙiƙu sirkin da'awa cikin fa'idodi za a samu a tamanni sahal kai buri abu ne mai sauƙi amma sabaru inda nuzulil bala wani shine ta haƙiƙ shine ta haƙiƙ yanzu idan ka zo za ka yi identifying gods ko to sai kuma sai ka zo daga ƙarshe ya kuma waɗannan goals ɗin za a yi achieving ɗinsu wannan su kuma su ne strategy su ne tactics su ne hanyoyi to bin hanyoyin dole ya zama na abin da ka rubuta ya zama da gaske ne karka zama najeriya duk duniya ban ga ƙasar da tafi najeriya iya rubutu ba constitution a duniya zai ka ala ka samu constitution najeriya akwai buri yanzu budget ɗin najeriya na shekara ɗaya wallahi aka zai aka yi shi daidai ko sai mun shekara goma muna cikin zaman lafiya akwai rules amma babu regulating haka yake ko barista akwai dokoki amma babu aikata su wallahi dokokin najeriya wallahi in za a tsaya a yi su da gaske babu balkodiyo wala ka ce daula islamiyya ce wala za ka ce daula ce ta musulunci saboda na faɗa 75% za ka samu sabuwa duk na shari'a musulunci ne a ciki ta ana bukata idan kana da buri a gabanka to kuma zartar da burin ya zama da gaske ne a cikin zuciyarka babu shake sannan ana mana tarbiya akan tsayawa a jajirce shi ma ba mu da jajircewa a ƙasar nan babu don alfarma ce in dun najeriya kudin najeriya ka sace in dai facin mu ɗaya kai mai gaskiya ne in duk kudin najeriya ka je ka dawo da shi ka kawo kasar in dai fatin mu ba ɗaya ba kai makaryaci ne kuma sai an kirkiro maka abin da za a kama ka duk gaskiyarka wanda wasu irin ƙasa ce haka wani irin ƙasa ne wannan mutum ya yi aikin gwamnati lafiya kalau ya gama yana alhamdulillahi wallahi in suka ce sai sun kama ka wallahi sai sun kama ka ne kawai da ba gaskiya ne a cikinta ba kuma da ƙarya za a iya kama ba kuna gani 'yan komedi suna abubuwansu ba ai sako suke isarwa don't let police to open your boot alone be with him when he's open your boot saboda za a gama cikin ina takarda kaza ina kaza ina kaza ba ni kaza ba ni kaza komai daidai me yasa kai sa tinted i have a tinted tinted tinted permission permit ba akwai permit ina ka bayar sai ce okay open your boot to karka bude tashi ka ce no i'm coming za bude ka je sai ka daga masa ka ce me kake so a daga suka ce in kai wasa ko sai suka dunnono shi ai gashi nan yana zuwa kawai sai ya dauko koken yana dagawa sai haka sai ce sorry madam what is this sai ce no it is one I, I, inside your boot no it is on my own open it no you open it ana buɗe sai ga koken to ana nuna maka in an dashi kama ka za a kama kan irin ka sani ya za a zauna lafiya ka nuna maka duk abin da za ka yi zama na hakan shi ɗin kake so za ka yi dai hal fil aya lau wannan ayan akwai aibantawa akwai fada na'am fiha itabul latiful lil mu'minin akwai dan fada kankani da ake wa mu'mine a nan gurin laysa dhamman mutlaqan ba wai ana ana zargin su ana kushe su a'a bal tarbiya imaniya ana musu tarbiya ce ta imani ai ba da gangan suka yi ba ai ijtihadi suka yi ma'an nas sun yi ijtihadi ne lokacin ga nassi annabi ya ce kar ku matsa daga guri kaza kar ku tafi su kuma suka tafi na mun yi wannan bayanin ko ni mun yi sha baya ba sama sama ko an ce kar ku tafi suka tafi aka samu wannan matsala ne da ijtihadin su kuma ijtihada ma'an nas wannan to ana musu tarbiya ne ta imani domin buri shi kadai baya yiwa dole a yi haƙuri a yi juriya kuma a bi ƙa'idodi da aka kafa to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa ma muhammadun illa rasul
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله سبحانه وتعالى كتاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل شما النبي da yake tsakaninku yake cikinku wanda yake baku umarni a lokacin yaki yace in an zo yakin Uhud wasu su tsaya anan وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما yadda annabi yake zuwa gurin yake ce wani tsaya a can wani tsaya a can wani tsaya a can aka zaɓi wasu mutum saba'in aka ɗora su a jabalin rumat a yakin uhud shi wannan annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ɗora ku akan wannan ba ma muhammadun illa rasul ba ko bane shi ma manzo ne aike ne allah yake gaya masa ya wannan aikin karkalar min kablihin rusul annabawa sun wuce kafin shi a fa'in mata a hukutulan kalaftum ala a ƙabiku shi ake wa biyayya amma fa shi ma akwai wanda ya aiko shi kun gane duk saƙon da annabi yake cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ba annabi kuke bautawa ba illa rasulun shi ma ɗan aike ne kenan saƙon wanda ya aiko shi kuke yi a fa'in mata yau in baya nan ya rasu a hukutila ko aka kashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kalabtun alaƙaƙun shi ne ku bar musulunci shi kenan sai ku yi ridda wa manyan kaliba ala aka bai duk wanda rashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa ya bar musulunci falon ya zurra Allah shai'a ana ba za ka cutar da Allah da komai ba dama ba bukatan ka yake ba wasa ya jizillahu shakirin ubangiji kuma shine zai saka wa masu gode masa Allah subhanahu wata'ala wannan ayar ta sauko da sanin ubangijin cewa akwai wani jarrabawa da za ta faru sannan kuma ayar za a manta da ita kwata-kwata sai na abubakar ne zai zo ya tunatar da ita a wannan mawukifin kunga wannan ayar? kunga wannan ayar? hey wutan da ta kashe yana da yawa aisha allah ya kara mata yadda ta ce sayidina abubakar ya taho a kan dokinsa kan abin hawansa daga gidansa bisunah yana da wani gida da a wani ƙauye na madina da ake ce masa sono a wajen gari ne ba wai wani ƙauye mai nisa ba kamar misali gombe nan sai ya ce ka zo liji kamar gombe ya ce ka tafi kada tumfure ai kaga kai kana wajen gari ko inda ba wajen yankin fada kake ba ai ka samu matsala kamar a kano ne a ce kana bayan badala ba kano kenan cikin badalan da fai kaji kage da take amma jana ta gadara yana cikin badala ya shiga wani lungu idan wata mota ta zo sai ka ku yi haƙuri yan kano to annabi yana da sai na bakar da wani gida a suna kenan ba matar annabi ba matar sai na bakar da ya ba ko ko ta mata da ya ajiye can wani waje to yana gidanta sai samu labarin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dukkan sahabbai sun rude sai na umar ya zare takwabi ya ce ƙarya ne wai wa ga muku annabi ba zai mutu ai ba ai annabi ba zai mutu ba ya za a ce ma annabi zai mutu ba ku da hankali ne wai ku kam sahabbai suka dau maganar sai na umar suka ce gaskiya ne in zai mutu kuma ai mun samu matsala wannan ayar fa lokacin tana qur'ani tunda annabi kan ya rasu ai qur'ani ya gama sauka yana bakar ya hau abin hawansa daga wannan wannan anguwar sanah yana gaggawa hatta nazala fadakal masjida tunda gidan annabi yana hade da masallaci ne sai na bakar yana sauka kawai sai ya shiga masallaci falam yukallimin nasa sai na bakar bai magana da kowa ba hatta dakala ala aisha ya shiga dakin aisha yassa ce wa zai wa sallama ya dakin ta rasu ya tafi wajen aisha kai tsaye ta ce yana zuwa gurinta ko kula ta bai ba saboda sun san yayi jinya jinyar nan kuma ta tare musu da hankali to da yazo kawai ba maganar Aisha yake ba Aisha take ce mana fatayammama fatayammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa makshiyun bi thawbi hibratin fatayammama ay faqasada sai ya share ta ya tsallake ta sai ya nufi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai samu annabi sallallahu alaihi wasallam makshiyun ya rasu yana lullube bi thawbi hibratin a cikin likafani bargo irin wanda yamanawa suke sakawa mai kyau mai tsada fari fa kashafa an wajihihi to an rufe annabi an rufe kansa in an rasu kai sai an rufe mutum sai ya bude kan annabi sallallahu alaihi wasallam thumma kabba alaihi fa qabbalahu wa baka ya sunkuya kan annabi ya sumbanci fiskar annabi annabi lokacin ya rasu yana gawa sai ya fashe da kuka sun baƙal ya sana bakar ya ce bi abi an tawa ummi kafi uwata kafi ubana in ji sai na abubakar eh ya ce wallahi la ya jima'ullahu alaika mautatai duk gacin sahabai ya su ba su yadda ya mutu ba ba su yadda annabi ya rasu ba sai na umar ya daga bulala ce in wani ya isa ya ce ya muɗe annabi ya rasu ka faɗa ka gani sai na bakar a gurin ma sai ce wallahi la yajma'u alayka maitatan maitatai la yajma'u Allahu alayka mautatai Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba ana mutuwa sau biyu ne ma'ana yana nufin yanzu dai kan ka mutu ai ba za a dawo da kai a ce kuma za a sake wata mutuwa guda biyu ba amma al-mautatu allati kutibat alayka faqad mittaha mutuwan da aka sa kowa sai ya mutu kai ma da aka sa maka yanzu kan na san ka rasu a yana kan kabarin annabi yana kan gawar annabi yake faɗan wannan magana din qala zuhuri imam zuhuri yana ƙara fito mana da bayanin haddathani abu salima salama ana abdullah ibn abbas anna ababakar kharaja wa umar ibn al-khattab yukallimu an-nas sai na abubakar ya fito daga kabar daga gawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina umar kuma yana magana da mutane ai kun ji maganar da yake yi kai kuskura ka ce annabi ya rasu ka gane kuskurenka daka ka zan yi annabin ne zai mutu annabi ba zai mutu ba ba zai rasu ba ka gani ka gani ko faƙala sai sai na abubakar kusan babba kenan daga nan ma za ka nuna a sahabbai lalle sai na abubakar babba ne ya ce ijilis ya umaru dala ka zauna zauna fa'aba umaru a yi jilisa na umaru yake zama ba zai iya bai fa aqbala nasu ilayhi wa taraku umara sai mutane gaba ɗaya suka rubuta sayyidina umar sai suka dawo wajen sayyidina abubakar wannan yana nuna maka girman sa yafi sayyidina umar shi ya cancanta ya zama khalifa duk sai aka dawo wajen sayyidina abubakar ana sauraron maganar sa fa qala abubakar sayyidina umar ya ki zama amma mutane sun daina sauraron sa amma fa shi ma duk abin da za a faɗan zai ji sai na abubakar ya ce amma ba'adu bayan haka faman kana minkum ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mata ba kai ne sai na umar kace duk wanda ya ce annabi ya rasu zan dau mataki a kansa ba to duk wanda dama annabi yake bautawa to yanzu dai annabi ya rasu to ya sai na umar zai yi yanzu dai annabi ya rasu wa man kana minkum ya abudullah amma in Allah kuke bautawa fa inna Allah hayyul la yamut Allah shi kadai ne rayuwar da ba zai mutu ba sai ya karanta wannan ayar ta gabanmu wa ma muhammadun illa rasul annabin nan fa ba ku muhammadu ba kowa bane sai manzo ne da Allah ya koshi afa in mata yanzu da zai rasu ai karkalan min qablihi rusul wasu annabawa sun mutu kafin shi ba shi kenan ba daga wannan introduction din ma sahabbai za su kare shiga taitayin su shi kadai ne annabi ai wasu ma sun rasu kafin shi afa in mata ashe yanzu da idan aka ce an dauke shi ya rasu au kutila ko yakin da muka je na Uhud din nan kashe shi aka yi in kalatun ala aqabi yanzu a ce sai ku bar musulunci dama shi kuke bautawa wa man yanqaliba ala aqbai wanda ya bar musulunci dan wani fala yadurullahi shay'a bai cutar da Allah da komai ba wa sayajzillahu shakirin wanda kuma suka jajirce Allah subhanahu wataala zai saka musu wa qala sai ce sayyidina Umar kenan sayyidina Umar ce wallahi ka annan nasa lam ya alamu annan laha an zala hadil aya hatta talaha abubakar duk sahabbai sun ma manta da cewa Allah ya saukar da wannan ayar a ƙur'ani har suka shiga wannan rudewar da dukansu sun tuno ayan nan da daga an ce annabi ya rasu sun yadda amma sun manta da ayan nan saboda ƙaunar annabi da kwaɗayin zama da annabi sallallahu alaihi wasallam suka manta da ayan sai suka ce kai ka ce yanzu nan ma aka sauko ta ana ba mu labarin rasuwan annabi fama asma'u basharan minan nasi illa yatluha mai hadisi yake cewa tun da sayyidina abubakar ya karanta sai kaji kowa yana sai kowa duk sahabbai sai suka je kowa na wa ma muhammadun illa rasulun sai ya tsaya kat khalat min qablihi rusul a a afa in mata yanzu fa yara su kenan au util la ilaha illallah sai kowa yana karanta wannan aya yana ƙara tabbatar da annabi ya rasu walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytuhum yanzu nan gurin an samu sidqul azima yanzu abu ne ya faru ya zaka yi kai tahammulinsa duk da cewa negative ne ba positive ba ya za ka yi ta hammulinsa hatta tukillu ni rijilai ya ce kafata ma sai ta kasa ɗauka sai na umar ma zama yi hatta a hawaitu ilal ardi hina sami'tu hutalaha da naji an karanta ta sai naji kafata ta kasa rike ni kawai sai na zauna wa alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat sai na gane annabi wallahi ya rasu to sai kowa ya dawo hayyacinsa yanzu ya za a fara yanzu mai za mu yi wa annabi yanzu wa zai wanke annabi yanzu a ina za a binne annabi za a masa sallah shin za a wanke shi ma me ma me ma illa na wankin me yasa ake wanke gawa shin ibada ne ko kuma wani datti ne za a wanke kaga yin datti ne ya banda jikin annabi kan in ibada ce kuma sai a ce wani abu ne daban shi ma ba da ibada a kansa sannan za a yi wa annabi sallah shi da yake wa mutane sallah in za a yi wa zai mara a ina za a binne shi duk sun manta hadisan nan duk hadisan nan sun manta su ha gani abubakar a wannan a wannan mawkifi na wannan ayan sai na abubakar shi ne ya samu sabati ya samu jurewa ya samu yaƙini ya zo kuma ya tabbatar musu min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya faɗi haƙiƙanin abin da ya faru kenan mutuwa ana tunatar da mutum da aya ne ana tunatar da mutum da aya ka san lalle haka ne fa wannan magana da man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut duk wanda yake bautawa annabi muhammad to annabi ya rasu wanda kuma allah yake bautawa to zamu dora inda muka tsaya kuma aka sahabbai suka dawo hayyacinsu ya karanta wannan ayan ba muhammadun illa rasul wannan wannan mawkifin da ayan da hadisin nan wallahi zai bamu wasu sakonni kamar haka sako na daya cikan tauhidi na sayyidina abubakar cikan tauhidi da aqida tasa da yafi dukkan sahabbai aqida da tauhidi suna da shi amma nasa yafi nasu abu na biyu yana nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne annabin mutum ne sai dai ba irinmu ba wai jahilai wasu da ma 'yan ta'awili wai an ce annabi mutum ne ce la ku ji sun ce annabi mutum ne annabi mutum ne amma kai mahaukaci ne dama za ka ɗauka iri na kai wani irin mahaukaci ne in an ce mutum ka ɗauka wai irinmu hai ba haka ba ne ƙur'ani ma kuma fa ka ya gaya mana ƙur'ani ya gaya mana annabi mutum ne ko alaran ma kafin ma a faɗar sai da aka ce ba Allah ba ni ba Allah ne ya ce annabi mutum ba ne sai da Allah ne ya aike shi ce je ka gaya musu kai fa mutum ne ƙul inna ma ana basharun mislukum je ka gaya musu ni ma mutum ne mislukum kamar ku amma muna da bambanci ni bambanci na yi ilai ina ganawa da ubangiji Allah yana min wahayi Allah yana min yana turo min sako yuha ilai innama ilahukum ilahun wahid mana ina samun sakonni daga wajen ubangiji wannan bambanci na farko kenan da aka bamu a cikin me a cikin nassin qur'ani in kuma ka dauko su maganganu na annabi sai kuma zai kaya mana sauran bambanci annabawa suna yin bacci amma idon ne yake bacci zuciyarsu bata bacci kaga ba kamar mu bane kenan annabawa ana nuna musu abin da ba a nuna mana su ba kamar mu bane da wasu bambance-bambance da suke da su tare da mu to nan ana nuna mana annabi mutum ne da irin bambance-bambancen da aka bashi ana nuna mana girman sayidina abubakar radiyallahu anhu sannan ana nuna mana yadda ƙur'ani yake da tasiri a zukatan muminai ku ga fadiyar da sayidina abubakar har da dorina da duka zai yi in ka ce annabi ya rasu amma ana karanta masa ƙur'ani ƙafa ma sai da ta kasa ɗaukansu sai da suka sauka sai na bakar ya tsuguna wannan ya tsuguna sahabbai suka tsuguna abin ya yi nauyi ƙur'anin fallallai saƙo ya isa abu na biyar yana nuna mana halaccin mamacinka ka buɗe shi ka kalle shi ko da bayan an rufe shi ko da an nada gawar a kunce kansa ka buɗe ka gan shi ya halatta ma ka sumbance shi ka masa addu'a da aka yi sumbanci sai na abubakar sai na abubakar ya sumbanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fa'ida ta gaba ana nuna mana girman san da sahabbai suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba sofa sun ɗimauce har suna ganin ya za a ce annabi ya rasu saboda tsantsan so da ƙauna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba magana da sai na abubakar ya kafi uwa ta kafi ubana zan ba da fansan uwa da uba ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da za a nema haka kuma ya dace a kan annabi sallallahu Alaihi wasallam ka ƙaunaci annabi ka so shi salawatullahi wa salamuhu alai yana bukar ya ce la ya jima Allahu alaika mautatain mutuwa biyu ba za ta hadu da kai ba abinda ake nufi annabi dai ya riga ya rasu ba za a dawo masa da rai a ce za a sake wata mutuwa ba wanda zai mutu a dawo masa da ransa to sai aka kawo kuma a ƙasa sai aka nuna mana tunda annabi zai rasu ai kowa ma zai rasu mu kuma suwa kenan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله سبحانه وتعالى كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله باب وتري da za ta mutu sai da izinin Allah sai da izinin Allah ina barazanar masu barazana za mu kashe ka za mu kawar da shi sai Allah ya nufa ba wanda isa sau nawa mutum zai rashin lafiya da an fidda tsammani a kansa amma sai ya rayu rayuwar da ba a taba tsammani a kansa ba sau nawa mutum lafiyarsa kalau ba a kawo masa mutuwa amma sai ya mutu ya bar marasa lafiya su tashi kafin sakalau kuma karkace ma ba irin wai mutuwa ta accident ta an kashe shi ko gobara ko wani abu ha kawai da safe a ce muku ya rasu a ce yana da hawan jini a ce wallahi babu ku kuna kallo ai kuka asibiti a bi history ko ba suga ba hawan jini ba kaza kuma ya rasu kuma ya rasu to wannan me kuke gaya masa kawai an yawwa alarma ce kawai an mutu kawai an mutu amma ba wallahi sun kawo wa'annan ya sun kawo wani abu unexplained haka me kuke cewa unexplained okay unexplained death kawai su faɗi haka yawa to shi kenan to wala kun zauna lafiya eh na ɗauka za ku ce ko ta cuta da take tasowa cikin bacci ita ba Allah ba ruwansa ba ruwansa ba cuta ba jinya ba matsala kuma wani zaka samu ba damuwa kun san farin ciki yana kisa murna in ta yawa murna ta yi masifar yawa da ta kashe mutum ka annan mahaukaci ne kuwa in an ce bakin ciki na kisa wannan a fili yake amma murna da ɗoki ya yawa ka gani? to wani ba murna wani za ka samu murnan 50 matsala ba komai shi normal a normal kuma ya rasu ba ruwan Allah saboda lokacin ya yi lokacin ya yi Allah ka samu cika da imani wa makan nafsin an ta mutu illa bi idnillah ba ran da za ta mutu sai da izinin Allah kitaban muajjala dama haka yake a rubuce a keɓance a iyakance a lokacin nan babu wanda zai wuce nasa Allah subhanahu wataala yake cewa mai at-tahrir mai at-tafsir al-muharrar da ya zo fasara ayan nan ya yi wani dogon larabci da nake so in karanta mana shi karkashin babu ran da za ta mutu sai da izinin Allah lokaci ne iyakantacce iya wannan gurin bari ku ji me ya faɗa yace bai dace ga rai ta mutu ran kowaye ne da Allah ya halitta bai dace ta mutu ba wannan ran ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ne ko ta wani sai da izinin Allah subhanahu wataala wannan kuma zai faru ne lokacin da lokacin ta keɓantacce na mutuwa ya zo sai Allah ya ɗauki ranta a lokacin da aka ce za ta bar duniya kuna jin fasaransa wani ina duba larabci ina fasarawa ne ya ce amma kafin haka wallahi babu mutumin da zai mutu saboda kaidin masu kaidi da makircin masu makirci saboda hilan masu hila da dabaran masu dabara ko da dukkan al'umma ta ko da dukkan abin da yake kashe ɗan adam ya taru wallahi in ba da mutuwansa ba ba zai mutu ba sai ya kawo wata kalma yake cewa rago rago matsoraci da yake guduwa gurin mutuwa to ajalinsa in ya zo ragwantakansa da guduwansa ba zai hana shi mutuwa ba sannan jarumi da gurin mutuwa mutane suke kasa shiga shi kuma ya ce kai kuma za ku gani ya shiga ya fito lafiya shi kuma shigansa irin wannan gurin ba zai sa ajalinsa bai yi ya mutu ba wala za ga wani wani shi duk inda za a yi labari yanzu nan gure shi a'a ni ba zan je ba sai mutane su je su dawo lafiya su same shi shi kuma ya mutu wani kuma ba ruwansa shi jarumi ne ya shiga gu kaza ya shiga waje kaza an je waje kaza an duk komai an ki shi ya je yayi in Allah bai sa mutuwansa ba wanda suka ki duk sai su mutu shi kuma ga ganshi yana nan shi yasa malaike ce mana fashaja'atu wal iddamu la tanqusu la tanqusu min la tanqusu min ba ta rage masa komai wa hadha taqwiyatul lin nufusi ala jihad fi sabilillah wannan yana karfafa rai ne ta shiga jihadi saboda Allah ta san cewa ba zuwa jihadin ne zai kashe ta ba ajalin sa ne zai kashe shi ajali kamar arziki ne duk inda yake sai ya zo haka mutuwa haka ita ma take shi yasa Allah yake cewa walau ya akidullahu nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba da ubangiji zai duba tsiyar da muke aikatawa yace zai kama mu wala da ba zancen mu Allahu akbar walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma amma ubangiji yana da juriya akan mu mu masa tsiya Allah ka yafe mana amma ya daga mana ya daga mana kafa har zuwa lokacin da ya rubuta zamu mutu amma fa fa idza jaa ajaluhum fa idan fa lokacinmu ya yi la ya staƙiru na sa'atan wala ya staƙdimun sakan ɗaya ba za a ƙara ba ba za kuma a dawo da ita baya ba kawai lokaci zai tafi za a tafi kawai babu ƙari wa man yuridu sawabar duniya na utihi minha duk wanda yake nufin aikinsa na duniya to za a ba shi duniya wanda ladan duniya yake nema a ayyukansa na lahira nutihi minha sai a ba shi amma kuma ladan lahira ba shi da rabo ai inna man kasara bi amalihi wa sa'ihi talabat dunya fa hasab fayutihi Allahu muftagahu minha in dai duniyar kake so baka baka ba lahira kake nema ba wannan ayar take nuna mana wallahi ko ayyukan mu na duniya ya zama mun alakantar da su da lahira karka yadda ayyukan ka na duniya ya zama da duniyan ce kadai a ciki yanzu ana ramma medical doctor yana karatun likitanci ka ji tsoron Allah ya zama na wannan aikin da kake kana so ka yi shi ne don ka taimaki al'ummarka ka samu lahirarka ya abin da ka samu a wannan medicine din da wannan abin da zaka duk aikin banza ne abin da zaka samu shi ne abin da kai wa al'umma da ai wannan abu burin ka naka taimaki al'umma wallahi wannan shine karatukan nan da muke burin mu mu zo mu karantar da shi shine ko kuma burin mu mu yi a girmama mu muna tafiya ana daukan takalma ana cewa malam wane ana bada kudi ana kaza wallahi kai asara ya zama da burinka ka zo don ka amfana da al'umma abubuwanka na duniyarka da Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kar ka manta rabonka na duniya amma fa ka alakantar da shi da lahira shi sa wata ran zance yaro yana university yana karanta physics in ba a yi sa'a ba zai iya fin yaro da yake tsangaya yake karanta qur'ani samun lada yana ta karanta qur'ani ana rubuta masa zunubi wancan kuma yana karanta physics da sunan arna amma ana rubuta masa lada me yasa saboda wancan mai karanta sunan arna da physics da sauransu niyyarsa shine ya santa in ya samu aiki ya samu yadda zai taimaki al'ummarsa da addininsa da jama'arsa wancan kuma wata yana karanta qur'ani kawai dan ya samu yayya qur'ani samu qur'ani a bashi kudi ayi kaza yana rubuta ana bashi zunubi ba Allah ne a ciki ba babu Allah a ciki sallame shi kawai to lahirarka duniyarka ka hada ta da lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk wani motsi na la sharika la wa bidhalika umirtu duk wani motsi na koda abin da ya shafi dan abin da zai bani karin kumallo ne ya sa min rufin asiri to ni fa Allah nake nufi da wannan ko bacci zaka kwanta ya zama na kana tunanin wannan baccin ta ina zai taimake ka ka tashi kai sallah ta ina zai taimake ka gobe kai ayyukan Allah da dai ta ina zai taimake ka kai abu kaza da dai duk motsin ka zaka tafi wani ka gama masters ko ba zaka tafi PhD ba to wannan PhD menene amfanin da zan yi al'umma ta da shi zan yi ne kawai dan na zaman nafi samu nafi kowa samun salari in samu kudi na hole ko kuma a'a dan idan na ƙara zan toshe wa al'umma kaza waje kaza akwai challenge a waje kaza in ban yi ba za a samu matsala zan taimaki al'umma ta kaza zan taimaki ga inda zan taimaki addinin Allah ka tabbata la duniyarka tana hade da lahirarka sai ka zauna lafiya amma in lahira ce duniya ce zalla kayi asara wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha shi sa Allah yake cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kaga kaidi marasa dadi duk wanda burin su duniya ajjalna lahu fiha a duniyan sai mu gaggauto maka da duniyan amma fa shi ma ba abin da kake so ba ma na sha'u abin da mu ga dama za mu baka sannan nan ma ba a kowa ba liman nuridu sai wanda muka zaba cikin wanda ma suke son duniyan ba kowa muke bawo ba haka yi asara sun maja'alna lahu jahannama bayan haka kuma jahannama ta zama yaslaha mazmuman madhura nan za a jefa ka kana abin zargi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب in fa burinka kawai rayuwar nan kasuwan da nake yi ofis da nake yi juya kuɗi da nake yi kawai duniyar ce a gabanka Allah subhanahu wataala Allah ya ce za mu baka amma fa a lahira baka da rabo a lahira kuma zero kake aikin banza kake fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khala akwai mutane suka ya Allah ka bani a duniya shi duniya ne kawai damuwansa babu aikin lahira to za a bashi a duniya ba kuma dole ne a baka ba a lahira kuma mutum bashi da wani rabo man kana yuridu thawabad dunya fa inna allahi thawabud dunya wal akhirah wa kana allah sami'an basira wanda yake son ladan duniya to ka hada mana ka samu ladan duniyan da lahira ma'ana duniyan ka yi ta ne dan ya dan ka samu karin kumallon da zai gyara maka lahira domin ta duniyan da lahiran a wajen allah take shine sifan mu'mine kenan sifan mu'mine wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan ita ce sifar mu'mine wa man arada al akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura shine kalmar ƙarshe din nan wasa najizi shakirin man kana yuridu harsal akra nizlahu fi harthihi wasa najizi shakirin Allah subhanahu wataala yake cewa lalle kuma za mu sakawa masu godiya akwai fa'idodi karkashin ayoyi din nan son Allah da son lahira yana bayyana ne ta aiki ba ta faɗa da baki ba a ina muka samu wannan wannan bayanin wannan zancen ya fito a ina ne son Allah da son lahira ba da baki kawai yake ba da aiki da baki ne duka malaliyu la eh eh haka ko kuma dai walakar kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu wa qad ra'aytumuhu ga tamanni ko wacce ce wacce ce ko to wancan ita ce aya din amma sifton an tarkulu janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina dole ya zamana ba baki ne zai ce yana son Allah da lahira ba sai an samu aiki ba da'awa ba a samu hakuri da tabbata daga masifu wannan dalili ne na imani fa'ida ta biyu buri ba tare da aiki ba sababi ne na asara domin aljanna ba a samunta da baki sai an yi aiki da jihadi a ina muka samu wannan walakar kuntun ta mannan almota ba taif na uku jihadi sababi ne na shiga aljanna wannan a fili yake na gaba shi ma haƙuri sababi ne na shiga aljanna shi ma a fili yake sannan na gaba tunani fil awaqib qabla tamanni kake tunanin gaba kafin kai burin abun gaba abinda ake nufi anan shine yanzu idan kana tunanin wani abu da zaka fuskanta to sai ka ce da ya ake fuskantar sa da wani matakai ake fuskantar sa to in wannan matakan na wahalhalu suka zo ya zan yi da su ka gama shiryawa to sannan sai kai buri kar kai burin abun da baka shirya ba walakar kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw sai ka mata shiri ka gyara zuciya sannan ka yi wannan to fa'idodi na ilimi wannan ayoyin suna nuna mana falalan sai na abubakar siddiq ko wa ma muhammadun illa rasulun karkalar min qablihi rusul sannan tana nuna mana annabi shine cikamakin annabawa karkalat min qablihi ar-rusul duk annabawa sun tafi saura shine na karshe yana nuna annabi cikamakin annabawa ne sannan wannan ayar kai wannan akwai babban karatu a nan gurin wannan ayar tana raddi ga wayanda suke cewa annabi yanzu haka yana raye wannan ba aqida bace mai kyau annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam baya jin addu'a in zaka roki annabi baya ji akwai dai abinda in kai Allah subhanahu wataala zai isar masa shine salatin annabi ko duk duniya za su taru kowa ya salati a lokaci guda ubangiji zai isarwa annabi annabi zai ji ta in ka cire wannan babu wani abu kuma da yake bayan wannan ba zai amsa maka addu'a ba ba zai yaye maka damuwa ba annabi sallallahu alaihi baya rayi sannan sakamako yana yana dunku yana hada ne da godiya wasayajidullahu shakirin Allah in kana so ya saka maka to ka gode masa godewa kuma tana haduwa da neman gafara kai ta istighfari a laifin da ka masa sannan ka gode masa a ni'imomi sai ya kara la in shakartum la azidannakum in dai kana godiya Allah zai kara maka wannan ayoyin suna nuna mana ajalin mutum ba a ƙara shi ba a kuma rage shi to ya za mu yi da hadisin da annabi sarai ke cewa man arada an yi wasu alahu fi riski wa yin alahu fi ajali falisir rahimahu duk wanda yake so a fadada masa arzikinsa a kuma ƙara masa ajalinsa a ƙara masa ajalinsa a jinkirta masa to yake sada zumunci malaman suka yi ta fassara da yawa suka yi ta fassara da yawa suka ce wanda za a ƙara din shine dai wanda Allah ya kaddara din wasu suka ce a'a wanda nasa din tasa din shekara 70 80 ko shekara 60 sai kaga Allah subhanahu wataala ya bata albarkan shekara 120 na wani wasu kuma zaka samu da wannan ko zaka samu suna da wannan yanzu Imam an-Nawawi shekarar sa nawa amma rubuce rubucen sa fa masu yawa Hafiz al-Hakami mai littafin Ma'arijul Qabul mai littafin Ilamus Sunna al-Manshura shekara 40 da wani abu ya rasu amma rubuce rubucen sa Allah ya masa albarka a ciki ya shek jafar mahmud adam shekara 46 ya rasu amma abin da ya yi ya fitar shekara 146 sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna duk da cewa akwai wata wani abu da ban abin nan dinsa ba da ban na so mu dan tattauna da shi mu faɗaɗa shi saboda akwai yan boko issue na akwai Adam Smith akwai kuma Ibn Sinai suna saka shi a wayannan layi din mas'ala ta existence and essence essence and existence ina wanda suke da education essence and existence na so mu tattauna tana da alaka wal kar kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun su suna rabe essence da existence mu kuma ka'ida ta musulunci suna hade ne wanda time ba zai bari mu dan tattauna akan ta ba tana karkashin wal kar kuntum tamannawna al-mauta din nan mu ga a samu buri sannan kuma babu wani abu da mai ƙarfi akan burin a gaba to gashi lokaci yayi yana ga sai wata dama in ta sake kawowa za mu tattauna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh